بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إنما ينهاكم الله شيء بنجي ينهاكم ينا هنا كني عن الذين قاتلوكم وان سكا يأكيكم في الدين سكا هنا كوين الدين وأخرجوكم من دياركم سكا فدكو دغا جداجنكو wa zaharu ala ikhrajikum suka taimaki wasu akan a fidda ku daga gidajen naku to waɗannan sune Allah ya hana an ya hana an tawallahum ku jibinshe su eh kafiri idan ya zama maƙiyi ne mai wanda ake yaƙi da shi wanda ba abin da ya sa a gaba illa yaƙi da musulunci yaƙi da musulmi to musulmi kare yadda ya ɗauki soyayyarsa ko kuma ya ɗauki kusantakarsa ya zo ya ya manna wa shi wannan kafirin wa man yatawallahum duk wanda ya jibince su yace yana son su to fa ulaika waɗannan da suka jibince su su ma sun zama irin su kuma zalimuna sune azzalimai al-kuffar sun zama kafirai kenan haka za kamar waɗannan domin duk wanda yake son kafiri har ya ji son sa ga kafiri yafi son sa ga musulmi to fa ya sani yana kusa da kafirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce muta ya ce mutum yana tare da mutane to inda yana tare da su ɗari bisa ɗari to yadda suke shi ma haka yake na'am ya يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكروهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا وآتوهم ما أنفقوا نعم ولا جناح عليكم أن تنكهوهن إذا آتيتموهن أجورهن بالمعروف إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا ياكم مؤمني إذا جاءكم المؤمنات إذا مؤمني ما تاسق زوجنكم الاسم الذين استسلموا المؤمنات idza ji'ina muhajiratin idan mu'minai suka zo za su yi hijira ma'ana za su gudu daga kafirai to minal kuffari sun bar wajen kafirai mu'minai ne mata to sai suka ga in suka zauna a can kafirai ba za su ba su sai addinin su ba sai suka gudu suka dawo cikin musulmi ba da sulhin ma'ahum fil hudaybiyati bayan an yi sulhun hudaybiya da su kafirai to sai aka samu mata wasu suka taso daga makka suka koma madina Allah ya ce famtahinuhunna sai ku jarrabe su bil halifi annahunna ma karaina illa rangbatan fil islami la bungdan li azwajihinna wara ishqal lirijalin minal muslimina abinda za ku yi za ku yi musu ku jarrabe su ku sa su su rantse tabbas ba abinda yasa suka baro inda suke suka dawo Madina wajen manzo Allah sallama kodayin musulunci ne kuma can inda suke ba za a basu su yi musuluncin ba to in suka rantse akan haka to shikenan ba wai suna kin mazajen su na can bane ba kuma suna suna bukatar su zo su aure wasu maza a nan bane to kaza kare nabi sallallahu alaihi wasallam ya kusu ya qulu manzala sallallahu ya kasance yana gaya wa matan bayan Allah ya saka da wannan aya yace aksimi billahi annaki ma kharajti illa rangbatan fil islami la bungram fi zawjiki wa la rangbatan fi ahadin min rijalil muslimina annabi sallallahu alaihi ya kasance to kirantse kirantse da Allah cewa abin da ya fito da ke daga can inda kika fito kwaɗayin musulunci ne kina zuwa kina so ki zo ki bi Allah anan ki musuluncinki ba wai kin imijinki ba ne yasa kika gudo kika bar mijinki ba ba kuma kina kwaɗayin in kin zo nan za ki samu mijin da ya fi naki ba duka ba wannan ba ne niyyar ke dai saboda Allah ne ya kawo ki to idan kuka jarrabe su haka Allahu alamu bi imanihinna ko da yake Allah shi ya san dai imanin mutum shi ya san abin da mutum ya kudurta a ransa amma har da haka musulmi aka sashi rantsuwa in ya rantsa akan abu ai dole ya san abin yana da muhimmanci fa in alimtumuhunna mu'minatin idan kuka gane ko kuma kuka zaci lalle su dinan mu'minai ne imani ne ya dawo da sunan inda muta inda musulmai suke mu'minai fala tarji'uhunna ila al-kuffari kar ku ce za ku kore su su koma wajen kafirai din tunda sun riga sun gudo sun dawo wajen musulmi musulman su rike su la hunna hillul lahum kafirai wa su matan mata musulmai ba za su halatta ga kafirai maza ba la yajuzu tazwijul kafiri bil muslimati kafiri ba zai halatta ya auri musulma ba saboda ba mamaki ya rida da ita mai da ita addininsa wala hum yahilluna lahunna su ma mazan mazan kafiran ba za su halatta ga mata musulmai dai wala yajuzu tazwizul muslimati bil kafiri musulma mace ba zai halatta ta auri kafiri ba shi musulmi zai iya auren ba yahudiya ko ba nasariya اليوم أهل لكم الطيبات ودعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم ودعامكم هل لهم والموصنات من المؤمنات والموصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ألا يدى مسلمي نمجي أوري مشي saboda shi yake da iko a kanta in ya auri mace wanda ba musulma ba zai iya yin kokari yadda zai musuluntar da ita amma musulma in ta auri miji wanda ba musulmi ba to ba mamaki mijin na ya riddar da ita ta bar musulunci wa atuhum ma anfaqu wa atuhum kubasu ma anfaqu abinda suka shiyar idza farar zawjatu ahadin minal kuffari arsilu lahu malahu idan matar ɗaya daga cikin ita musulma ce shi ko mijin kafiri ne sai ta gudo ta dawo wajen musulmai to da ta dawo wajen musulmai sai sha to ina dukiyarsa dukiyarsa da ya kashe ya aure ta to ko musulmai ku hada masa dukiyarsa ya je ya nemo irinsa ita yanzu ta zama musulma a bata ta aure musulmi wala junaha alaikum babu laifi a gare ku an hunna ku aurar da su ko ku aure su wata zawaju bihinna ku aure su ko kuma ku basu wasu su aure su amma musulmai idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuna son ku aure su din to ku basu sadaki sadaki shi farilla ne a cikin aure muhurahunna sadakin su ku basu sadakin su shikenan sai ku sai ku aure su wala tumsiku bi ismil kawafiri kar ku yi rigo bi isamil kawafir riko irin na kafirai fa innal islama qara al ismata shi musulunci ya yanke igiyar kafirci wata taddul muslimatu musulma za ta yi idda dole wata zawaju bil muslimina sannan ta auri musulmai idan mace wacce ba musulma ce sai ta taso daga wajen kafiri sai ta dawo wajen musulmi to ba daga zuwanta za a yi mata aure ba dole a bata ta zauna ta yi idda saboda tabbatar da bata da ciki shikenan in ta gama idda sai ta yi sannan sai ta yi aure musulmi wasu aluma an faktum ku tambayi abin da kuka shiyar idza farat imra'atun idan mace ta gudu warta da ta yi ridda in ko matar musulmi ne fa sai ta yi ridda ta bar musulunci sai ta koma wajen kafirai wallahi kad bil kuffari ta je ta ta koma wajen kafirai yanzu ta bar musulunci ba ruwanta da musulunci miji ta ko musulmi ne to arsilu ila al kuffari yaruddu ilaykum ma anfaqtum fi tilkan nisa'i kamar yadda ku matan kafirai in suka zo suna musulmai amma mazan su ma- kafirai ne sai kafiran suke aikawa cewa dole ku mayar musu da dukiyarsu da suka kashe wajen aurensu to kuma idan ma- mata daga cikin ku wasu suka yi ridda suka koma cikin kafirai ku aikawa kafiran to ba za mu bar muku matan nan ba ko da yake ta bar addinin mu to dole sai kun biya abinda uh, mana abinda mijin ya kashe ya aure ta to sai sun biya shikenan a- an biya shi kudin sa ta koma wajen kafirai yan uwanta na'am يرد إليكم ما فرض في تلك النساء فرفض الكفار نعم فرفض نعم فرفض الكفار قالوا نحن لا نقبل فرفض كي فرفض الكفار قالوا نحن لا نقبل هذا الحكم kafirai da aka gaya musu kace ba za su yarda da wannan hukunci ba ya za a yi eh su sun yadda in matansu suka gudo musulmai ne suka dawo wajen musulmai musulman su biya su abinda suka kace suka auri matan amma idan mace ta ridda ta bar musulunci ta koma wajen su su ba za su yadda su ba wa mijinta musulmi su biya shi kudin aurenta ba suka ce ba su yadda ba wal yaf'alu ma anfaqu ai su ma kafiran suna tambayan abinda suka ciyar abinda mutum ya kace ya aure wannan matar ai in matar ta dawo ta a matsayin ta na musulma ta dawo cikin musulmai shi mijin ba zai yadda shi shikenan ya bar wa musulmai ita ba sai ya ce sai an biya shi kuɗin da ya kashe to shi ma musulmi idan matarsa ta ridda ta gudu ta koma wajen kafirai shi ma ya ce wa kafiran kuma ku biya su ma su biya dukiyar da aka kashe aka aure ta zalikum hukumullahi wannan shine hukuncin Allah ya hukumu bainakum wanda Allah yake hukuntawa tsakaninku wallahu shi ubangiji alimun masani ne inda yake aje hukuncinsa hakimun goni ne a cikin aikinsa farafada al-kuffaru hadha al-hukma sai kafirai suka ki ba su yarda da wannan hukuncin ba kana al-hukmu awwalan anna al-kafira idza farar zawjatu na'am tawasu ilayhi bimalihi wa naqasu ilayhi bimalihi وذلك المال من بيت المال وإذا فرر زو- فرر زوجة مسلم نرسل إلى الكفار يردون مال الزوج فلما امتنع الكفار نسق الله هذا الحكم فصار هذا المال الذي كنا نرسل إلى الكفار ندفعه لمن فاته زوجة من المسلمين هذا to shine ishe farko hukuncin farko kafiri idan matarsa ta gudu ta zo wajenmu za mu aika masa da dukiyarsa mace to nawa ne ka kashe ka aure ta zai faɗi kaza ya kashe to ga kuɗinka sai a ɗauki wannan kuɗin daga baitul mali mana daga dukiyar gwamnatin musulmi sai a ba wa kafiri shi kenan yanzu ba shi ba matar su sallami juna idan ko matar musulmi ta gudu za mu aika wa kafiran mu ce ta su dawo mana da dukiyar mu ma da eh, mijin ya kashe ya aure ta tunda yanzu tare da ta bar musulunci to ana haka ana haka sai kafirai suka gi- suka ce ba su yadda ba su dai in ak- matarsu ta gudu ta zo wajen musulmai a biya su dukiyarsu amma idan matar musulmai ta gudu ta yi ridda ta koma wajen su ba za su biya ba da suka yi haka sai Allah ya shafe wannan hukuncin sai ya ce to sai aka dawo dukiyar da za a aika wa kafiran kar a aika ta wanda matarsa ta gudu ta tafi wajen kafirai ma na ta ridda ta koma cikin kafirai a bashi cikin dukiyar ya je ya auri musulma shikenan to shine narfahu liman faradu zawjatun minal muslimina za mu ba wa musulmin da matarsa ta gudu ta koma cikin kafirai sai mu ba shi a cikin wannan dukiyar maimakon wacce za a mayar wa kafirai yanzu ba za a mayar ba su ma idan matarsu ta gu- eh, mace ta gudu ta ridda ta koma wajen su tun da ba za su ba za su dawo mana da kuɗin mu ba su ma matarsu in ta zo ba za ba za ba za a mayar musu da dukiyar ba to haza wannan hukuncin haka yake wa in fatakum shay'un min azwajikum
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وإن فاتكم شيء من أزواجكم إذا وصل daga cikin matan ku suka tsere ma'ana wahidatun wata daga cikin matan musulmai ta tsere farrat ilal kuffari ta gudu ta koma wajen kafirai fa agabtum sai kuka bayan ta gudu ta koma cikin kafirai sai kuma yaƙi ya faru tsakanin wannan kafirai da ta koma wajensu da kuma musulmai shine nam yawa fanga zautum sai kuka je kuka yaƙe su alhali wani matarsa ta ridda ta bar musulunci ta koma cikin kafirai to yanzu musulmai sun ɗauki sun ɗaura yaƙi sun je sun yaƙi wannan kafiran kuma an riba tota ma'ana an kamo ta to fanga zautun kuka yi kuka yi yaƙi wanga ne mutum kuka samu riba fa'atul lazina zahabat azwajuhum min al-ganimati mithla ma anfaqu to su mazan da mata mijin da matarsa ta gudu ta koma cikin kafirai yanzu aka je aka ci kafiran da yaƙi aka karɓo aka aka ɗauko ta hadda ita a ciki to ba za a ce za a mayar wa mijinta ba a ai dama ba ta son sa ne ya sa ta gudu yanzu za ta zama baiwa amma ita ma ta zama dukiya sai a duba a yi kiyasin kudinta idan aka sai da ita zai yi kudin aurenta in zai yi kudin aurenta shikenan za a iya ba wa mijin a ce to shikenan yanzu ga ga dukiyarka in kana so ka yanta in kana so ka duk yanda kai in kana so ka sayar in kuma aka ga kudin da bata kai kudin ba a cika ta masa in kuma ta fi kudin a bashi wani wani kudin kawai ita kuma a batta ta zama ganima din yauwa mana dai ba za a mayar masa da matarsa sha wannan ai matar wane ce da ba ita ce ta gudu cikin musulmai ta dawo cikin kafirai yanzu gashi an riba ta wata dauki matarka ai ba matarsa ba ce ta riga ta zama kafira shi kuma yana musulmi yanzu ai sunanta baiwa tunda an je an yi yaƙi an kamo ta yanzu ta zama ganima saboda haka yanzu ku yanga ce sai ta a duba a ga yaya kaso zai zama game da ita ma'ana wa za a bawa ita nawa kuɗinta yake shine fa'atul ladzina zahabat azwajuhum ku ba waɗanda matansu suka gudu suka basu minal ganimati ku basu dukiya misla ma an faƙu daidai dukiyar da suka yi aure suka auri waccan sai ku basu dukiya su je su auri wasu matan yaqdi lahul mahara wanda zai biya masa sadakinsa min baitul mali daga daga dukiyar gwamnatin musulmi to haka za ku yi ba wai matar za a ɗauka a mayar mutum ba a ce a shikenan ya gane matarsa ai tuna ta guru ta bacci ai ba matarsa ba ce da ba yakin aka yi ba za ta dawo masa ne ba za ta dawo ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi wannan ubangiji antum mu'minuna bihi kun ce kun yi imani da shi to ku ji tsoron sa duk abin da yace ku yi shi za ku yi wa qarfa alal mu'minuna ma umiru bihi mu'minai kuma sun aikata abin da Allah ya umarce su na'am يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباينك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينك ولا يأتينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مها- يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبعيهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي يا كيوانا ببن النبي ونبا كلا سنانسا سبو درجة من صلى الله عليه وسلم Allah baya kiran sunansa yadda yake kiran sunan annabawa cikin Qur'ani kowane annabi Allah yana kiran sunansa daga annabi Adam ya Adam uskun anta wa zawjuka annabi Ibrahim ya Ibrahimu arid an haza annabi Nuhu ya Nuhu annabi Hudu ya Hudu ya Salihu ya Shu'aibu haka dai kowane annabi Allah yana kiransa da sunansa amma banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kirarinsa wajen Allah suna biyu yafi yawa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya wannan babban annabi ya wannan babban manzo haka Allah yake kiransa da shi saboda matsayin da yake da shi wajen Allah to Allah ya ce ya kai wannan annabi shugaba wa hazilat wannan aya nazalat qabla mubayatin niswati walakin annabi isa amalaha fi mubayatihinna kana yamtihinuhunna bi hadhihi al-ayati wannan aya ta sauka kafin ma matan su zo su ce sun kawo shaffa wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka sai Allah ya saukar da aya da yake sukan zo su yi shaffa suka zo su ce su mafa sun musulunta ko mazan su musulmai ne ko ba mazan su musulmai bane duk da yadda maza suke musulunta haka su ma matan suke musulunta kuma kowane musulmi ya riga ya musulunta to haƙƙin musulunci ya ya hau kansa yawa sannan kuma haƙƙin musulmi kuma ya tsakaninsa na kare mutuncinsa da imaninsa da addininsa da komai nasa ya zama wajibi akan musulmai to shine kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jaraba su da wannan aya Allah ya ce masa ya kai wannan annabi idan mata suka zo maka muminai suna da imani yubayi inaka suka ce sun zo sun yi mu baya amana sun maka shaffa sun yadda da Allah sun yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shaffar eh in dai mutum ya zo ya ce ya yadda ya daga hannu ya ce yayi kalmatu shahada shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha ko illa bi haqqil islami ko hisabun ala allah an umarce ni in yaƙi mutane sai sun faɗi kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in suka faɗe ta sun kiyaye jinin su ba zan tawa jinin su ba sun kiyaye dukiyarsu ba zan taba musu dukiyarsu ba sai dai in mutum musulmi ne ya je ya taba wani abu wanda musulunci zai hukunci a kansa nan ko zai yi eh musulunci yana da tsare-tsare da tare-tare wanda ya ajiye wa musulmi duk musulmi idan ya aikata wani abu wanda za a taba dukiyarsa mana ya taba ta wani to dole za a taba shi idan ya taba jinin wani mana ya kashe wani dole a kashe shi wala kun firki sasa hayatun eh Allah ya ce in kuka in garin rama wannan akwai rayawa duk wanda ya san in ya kashe wani za a kashe shi ba zai kashe wani ba saboda yana tsoron kar a kashe shi to barin hukuncin Allah ne yasa kisa kashe-kashen yayi yawa da ana hukuncin Allah da ba wanda zai kashe wani ha ya san ya kashe za a kashe shi ba sai ya raya wancan saboda ya raya kansa ba to idan suka zo suna maka mubaya a su matan ala Allah ya shirin na billahi shay'an daga zuwan su wajen ka ba za su ƙara yi hadawa Allah da komai ba ma'ana sun musulunta wala yasrigna ba za su yi sata ba sata haramun ce a musulunci wala yaznina ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe iyayensu yadda suke a zamanin jahiliya ba alwa'adu shine abun ne yarinya da ranta allazi kana tafalul jahiliyatu mutanen jahiliya haka suke yi idan mutum ya haifi ya mace sai ya ce me zai da ita in ta girma me za ta yi masa sai ya dauke ta wata ma sai ta girma sai ya dauke ta je uban ji ne zai dauke ta ko da shi da uwar su je bayan gari a to su tona rami su je mara ta kwanta ta kwanta su kawo kasa su rufe ta da haka suka yi aka suka yi ta kakkace mutane wai zalma uratu su'ilat bi ayyi zambin qutilat to idan suka yadda ba za su yi wannan ba wala yatina bi buhtanin ba za su aikata duk abin da ya zama ƙarya nawa addini yaftarina hu wanda za su kirkiri ƙaryar baina aidihinna wa arjulihinna ma'ana a gaban su ba za su yi ƙarya ba bayan su ba za su yi ƙarya ba in suna cikin mutane ba za su yi ƙarya ba saboda ita ƙarya barna ce in ƙarya ta shiga to komai zai rushe wala ya asu na kafi ma'arufin ba za su saba maka ba a cikin duk abin da ka umarce su abin da za ka umarce su dama na Allah ne to in Allah ya yi umarni shi kake umarni to shi ne duk abin da Allah ya yi umarni shi ake ce masa ma'aruf abin da Allah ya hana shi ake ce masa munkar dama musulunci shi ma'auninsa guda shida ne akwai ma'aruf din da munkar a shi ne kuma ma'aruf din shi ake ce masa ɗayyib munkar kuma shi ake ce masa khabis ma'ruf shi ake ce masa khairu munkar kuma shi ake ce masa sharru to wannan ma'aunai guda shida shi ma'ruf yana dauke da dayyib yana dauke da kuma khairu shi ko munkaru yana dauke da ah, yana yana dauke da sharru yana dauke da eh, khabisu to idan mutum ya kiyaye waɗancan guda uku ma'ana ba zai yi munkar din ba ma'ana abin da aka hana kenan to in ya bar abin da aka hana shikenan ya tsira babu khabisu kenan babu dotti ba najasa sannan kuma ah, ya huta da sharri kuma domin dama sharri yana faruwa ne idan aka sabawa wanda ya yi halitta ya tsara aka ce ba za a bi tsarinsa ba dole ya haɗu da sharri to shine idan suka zo suka yad- yadda ba za su saba maka ba duk abin da kai umarni za su bi shi fa bayi hunna to kai ma ka karbi mu baya a suka ce ka yadda kharaja rasulu sallallahu alaihi wasallam bil jayshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tafi yaki asharatu asharatu alafi muqatilin ko asharatu alafi muqatilin aw isna ashara alfi muqatilin manzo Allah ya je da mayaka dubu goma ko kuma dubu sha biyu ma wasu kashe ya tafi wata wajaha ila makkata ya nufi makka zai je ya yaƙe su ya buɗe makka kamar yadda Allah ya umarce shi hatta wa salawadi fatimata har ya kai wani waje da ake ce masa kori na fadima qabla an ta'lama quraishun bi khuruji nabi sallallahu alaihi wasallama gurashawa ba san ma annabi yana zuwa ba da yake al'ada sa dama baya gaya wa mutane cewa za a yi tafi yaƙi balle yan kormoto su tura su aikawa kafirai su gaya musu to shikenan falagau falagul abbas ibn abdul muttalib ah, abbas ibn abdul muttalib suka hadu da abbas dan abdul muttalib mana baffan annabi sallallahu alaihi wasallama muhajiran shi kuma zai hijira zai koma makka domin ah, zai koma madina kai eh da yana makka ya dawo makka bayan kasa ya musulunta bayan yakin badar da aka yi yakin badar aka kama waɗanda aka kama sai ya kasance yana daga cikin waɗanda aka kama shi kuma yaƙin badar ɗin dama shi shi kusan ƙarfinsa ne ya fi yawa a cikin yaƙin badar da aka shirya ma'ana dai yana da dukiya dukiyar tana da yawa zinariya ce har cikin randa biyu ya dauki randa ɗaya ya ba wa matarsa ya ce ‘ya'yanki biyu ne da fadlu da abdullahi da ke da yaranki wannan dukiya ta ishe ku har su girma har su ma su yi aure har su zauna har zuriya su ma wannan dukiya ta ishe ku gobe za mu tafi yaƙi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda ba mu sani ba in muka je ko mu dawo ko ba mu dawo ba to ko ba mu dawo ba dai ko ku samu dukiya sai ya ba su ya dauki ɗaya randar kuma sai ya kawo wa kafirai ya ce shi kuma ga gudunmawarsa na yaƙi shikenan aka tafo aka zo ya- yaƙin badar sai ba su ci nasara ba sai ya zama a cikin kamammu mutum saba'in da aka kama har da shi a ciki manzala sallallahu alaihi wasallama ya tambayi shawararin sahabbai ya za a yi ga waɗanda aka kama waɗannan dai an kace su zuwa Abu Jahalin ga wasu kuma an kama su mutum saba'in ya za a yi da su kowa ya ba da shawararsa sai na Abubakar ya ce ya Rasulullahi duk ɗan uwanka ne duk ɗan uwanmu ne idan aka karbi wani abu a wajen su aka sallame su yayi sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi waɗannan ba su da amfanin komai duk asarar wuyayen su kawai a huta da su shikenan sai na Usman ya ce to shi ma da yana ganin aka karbi wani abu a wajen su aka sallame su yayi sai na Ali ya ce a kashe su kawai sai na Ali ya ce shi kisan mai da ya kamata a musu dukkan su kowa yana da ɗa musulmi a cikin mu to kar ma dan sai ta tunanin wane ya kace masa uban sa ba wa dan takobi ya sare uban shikenan dama shi ya kashe kayansa shikenan da aka yi haka manzo Allah sallama ya shiru sai daga ƙarshe da yake annabi sarkin rahama ne ya karkata zuwa ga shawara sai ya gaya musu ya ce kai abubakar da kai usmanu ko kun yi kama da zuciya ku ta yi kama da ta annabi ibrahim da annabi isa Eh, annabi ibrahim ah, cewa ya yi idan ka yafe wa mutane faman tabi'ahu fa innahu minni faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni nawa ne wa man asani fa innaka ghafurur rahim Eh, wanda ya saba min Allah kai mai gafara ne ka yafe masa mana yace haka annabi Isa ma yace ah, ah, in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika inta innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يا أبنجي إنك أذبت دسوا باينك ne daidai ne kayanka ne in kuma ka yafe musu buwayarka da hikimarka ta wuce haka yace to haka sai na akai abubakar da usmanu yace kai ko sai na ah, umaru da sai na aliyu ko kuna kama da annabi nuhu da annabi musa annabi nuhu yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyaran ya ubangiji kar ka bar koba ɗaya a ci a duniyan nan duk tsare su banzaye ba za su haifi kowa ba yace to haka annabi nuhu yace duk aka ce su kar a bar ko dan ko ko bukka ɗaya innaka in tazarhum yudillu ibadaka dama bai yi addu'ar ba sai da ya tambayi Allah akwai wanda zai sake musulunta Allah ya ce babu duk wayannan ba wanda zai musulunta ya ce ba wanda zai musulunta to ba su da amfani a share su kawai in dai ba wanda zai musulunta ya ka basu wanda za su haifa ma kafiri ne kafirai za su yi ta yawa kawai ga su ba su da iyaka a kashe su kawai ya ce haka kuma annabi musa ah, shi ma lokacin da ah, ah, aka turo shi wajen ah, Fi- fir'auna da yake yace- ya- yake ga- da yayyai fir'auna ya gibi sai annabi musa yake cewa rabbana liyadullu an sabilika rabbana nis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ya ubangiji kaga fir'auna da mutanensa to kada a bar wasu- wani daga cikin su ya musulunta a basu sai sunna ne azaban lahira to ya ce to kaga ko kuma zukatan ku kenan ma'ana dai dukansu da annabawa suke kama da abin da suka yi wani annabi ya yi to shine manzo Allah sallama sai sai ya hadu da sai Abbasu to shine da aka kama Abbasu aka je an yanzu ana bada fansa sai annabi ya ce to kai Abbasu zaka fanshi kanka zaka fanshi mutum kaza a cikin mutanen ku sai ce to so kake kasan shi babban annabi ne dan uwan mahaifinsa ne so kake in dinga yawo ina bara a madina kenan idan aka tambaya wannan dutijin waye ne da yake bara a ce babban annabi ne yake bara annabi ya ce masa abbas ka ji tsoron allah lokacin da ka ɗauki dukiya mai yawa ka bawa matarka kashe mata za ku tafi yaƙin muhammadu ko ku dawo ko ba ku dawo ba wannan dukiya za ta ishe ta da ita da ya- yaranta kai kuma ko kuma za ku tafi yaƙi yanzu wannan a loka- a lokacin da ka faɗi wannan a ce kai baka da dukiya shine sai ya ce kai ya yi shiru ya ce wallahi na yadda kai annabi ne ba wanda zai gaya maka wannan magana sai Allah lokacin da na faɗa wa matata daga ni sai ita sai Allah Allah ne na ukunmu saboda haka Allah ne ya gaya maka to anan shi ya musulunta to shine suka gamu da shi yana hijira qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallama annabi yake masa to anta akhirul muhajirina dama zai baro makka zai koma madina sai annabi yake masa to daga kai ba za a ƙara hijira ba za mu je yanzu za a tafi ne a je a bude garin aka bude garin kuma dama la hijrata ba'da al-fathi bayan an bude makka duk wanda ya tashi daga makka ya koma madina ba muhajiri bane muhajir kafin a bude makka ne lokacin da kafirai suke iko da makka to in ka tashi daga makka ka koma madina ka yi hijira amma bayan makka ta da- ta dawo ta zama garin musulmi to nan ka yi dama wajen zama ne kama kunta kama kuntu akhiral anbiya'i annabi ya ce masa kamar yadda ya zama shi karshen annabawa wal mursalin da manzanni shi kuma shine karshen masu hijira shi abbasu kenan فخرج العباس عباس يفتا ولقي عباس سفيان يهد عباس سفيان سرك مكة لوكشين واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم shi ya ɗauko shi ya kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aslama shi ma ya musulunta shi abu sufyana ya ji annabi sallama ya kusan isowa gari kuma yana tafiya da jama'a da yawa to yanzu kuma in ya shiga garin bai san yadda za a kare ba ko shi ma a kace shi sai Allah kuma ya tura masa imani yana so ya musulunta ya zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sansani can bayan gari to sai su- Abu Sufyan ya rasa wa zai kama wanda zai kawo shi wajen manzo Allah sai ya nemi Abbasu amin annabin kenan baffan nasa ina so a kai ni ni ma zan je musulunta Abbas ya shi kenan zo ka hau doki na ya hau dokinsa duk inda ya samu sabbai wani sai wasu sabbai da su sai na Umaru ai ga Abbas nan ya- ga Abu Sufyana wanda dama ake nema a kama kashe kawai yace Abbas yace musa ba ku ga wanda yake tare da shi ba ni ne fa zan dauko kafiri in kai wa annabi shikenan dai suka hakura ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musul ya musulunta kafin ya musulunta sai abbas yake ce masa ya rasulullah ka san mutumin fa yana son girma saboda haka a yi masa wani abu wanda zai faranta masa rai to shi ne annabi ya ce to in an shiga makka duk wanda ya shiga gidanka ya tsira wanda ya shiga gidansa ma ya tsira shikenan wanda bai fita yaƙi ba ma shi ma ya tsira to shi ne fa aslama abu su yana musulunta wadda kana rasulu sallallahu alaihi wasallam makkata manzo Allah ya shiga makka ba a yi yaƙin ba wa aslamu jami'a sai suka musulunta annan mutane sun musulunta da yawa a nan ne ma ake tunanin a rannan ne sahabbai suka shika 124 wangadan ita matin nisa'u a goben maza sun musulunta yau da gari ya waye kuma mata sai suka zo liyar kunna fil islami suka ce su ma duk za su shiga musulunci limu baya ta nabi sallallahu alaihi wa sallama sun zo su ma za su yi wa annabi shaffa duka yanzu mutanen gari maza sun musulunta mata ma sun zo za su musulunta fa kafa nabi sallallahu alaihi wasallama fawqa jabal safa wa kafa umara asfal al jabal fa kana yubayi'uhunna bi wasilati umara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan dutsen safa yasa sai na Umaru ya tsaya a gargashin dutsen duk matar da ta zo in ta ce tana son kalmar shahada ba ta shikenan suka yi ta musulunta suka yi ta musulunta sai na umar yana cewa wance ma ta zo shi kenan ta karbi musulunci wance ma ta zo wani lokaci kuma a sun zo da yawa haka dai aka yi ta ba su musulunci wa fi riwayatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa da asaba yamaniyan manzo Allah sallama ya aje tufa irin ta mutanen Yaman fatu bayi mar'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil imsak bi hadha thawbi alladhi fi yadi rasul sallallahu alaihi wasallama tilka musafahatuha to wasu ko suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wata abaya ko kuma alkebba irin wanda ake sakawa a yaman dinnan to sai ya sa abayar sai da yake tana da tsayi sai ya rike ta sai ya saki garshen ya shi duk matar da ta zo ta rike wannan rigar wannan abayar to shikenan ta yi mu baya ta yi wa annabi shaffa mana maimakon miji zai zo ya miƙa wa annabi hannu su gaisa to mata haramun ne su miƙa hannu a gaisa da su to gashi sun yi wa annabi musafa da wasirar tufar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine amma rasulu sallallahu alaihi wasallam ma safa ajnabiyya tan gaddo manzo Allah bai taba musafa da wata mace ba la fil mubayati wa la fi ghairiha ko lokacin mubaya din shaffa din ko kuma a wani a kowane hali dai annabi bai taba hada hannunsa da hannun mace washa ba ba matarsa ba ma amsaka sallallahu alaihi wasallam ya da imra'atin manzo Allah bai taba taba hannun wata mace ba la yamliku ismataha wanda ba matarsa ba ce hatta laqiya Allah har ya gamu da Allah walakin waqafa ala jabal safa ya tsaya akan dutsen safa lokacin da mata suka za su yi mubaya'a wa waqafa umar asfal al jabal ya tsaye da sayyidina umaru karkashin dutsen wa sara idza bayat imra'atun safaha umaru bi amri rasul sallallahu alaihi wasallama wasu ka ce idan sayyidina umaru shine yake karban mubaya'a su matan eh sai ya gaya wa annabi ar rasul jalilul qadri manzo Allah mai girman daraja ne alil martabatin mai madaukakin matsayi ne nazaha nafsahu an an yusafi al mar'ata ya tsarkake kansa bai taba gaisawa da wata mace ba walakin bi amrihi li umara an yusafi hunna akhadha al ulama'u jawaza musafat al ajnabiyyati amma anan da yake manzo Allah sallama ya ce sai na Umaru duk wacce ta kawo hannu a bata a madadinsa to shikenan anan wasu malamai suka ce to a sai ya halatta mutum zai iya musafa in zai ba wata musulunci ko wani abu to zai iya gaisawa da ita wa bihi akaza Abu Hanifa ta wannan shine wannan ma ra'ayin Abu Hanifa ne a masabarsa wa kana Umaru shine to Abu Hanifa haka shi dai a masabarsa ya sassauta idan mutum zai ba mace wani abu abin da ya shafi musulunci zai iya yin mubaya da ita wa kana umaru bayi wannan sai na umaru yana mubaya da su bi amrin rasul sallallahu alaihi wasallama da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasul yakhtabiruhunna bi hadhihi alayati manzo Allah sai ya jarrabe mace ya tabbata abubuwan da Allah ya faɗa innan duk za ta iya su sannan ya yadda da mubayarta la tushrina billahi shay'an ba za ku hada wa Allah wani abu ba su ce eh ba za ki sata ba eh ba za ki yi zina ba eh ba za ki yi ƙarya ba eh shikenan qalat hindu hindu matar Abu Sufyan tace man arada shirka la yati li majlisika sai hindu matar Abu Sufyan wacce da take kullu makirce makircen nan ta san ita ce ta kulla ma ta nemi wannan mutumin bawanta ne wanda ya kashe Hamza a habashiyu din nan ko wahashiyu ka ake ce masa wannan washi wanda ya kashe hamza ita ta shirya masa yadda suka tsara yadda za a kace hamza amma daga baya ta zama musulma tunda mijinta ya musulunta ita ma ta musulunta to da ta musulunta sai take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ai duk wanda yake nufin kafirci ba zai zo wajen ka ba li'annaka munzu qumta wa anta tarfuru shirka tunda ka zo duniyar nan fa kafirci kake kakkabewa kana korar kafirci ya za a yi wanda yake nufin kafirci a zuciyarsa Allah ya kawo shi gaban ka ba zai kawo shi ba wala ya sirigna ba za su yi sata ba ƙala ta ce ana zauji ana zauji shahihun bakilun wa auladuna kathiruna wala yudi min an-nafaqati ma yakfi rubbama idza zahaba akhudhu wa azidu fi an-nafaqati hatta yashba al-auladu shine sai ta ke ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce kar mu yi sata kuma ni miji na marwashi ne ba wai bai da shi ba yana da shi amma baya son bayarwa kudin shafe ne baya bayarwa shi kakko saboda haka muna da yara kuma da yawa abin da yake bayarwa kuma ba abin da ba zai ishe mu komai ba to in ya tafi nakan ɗiba a cikin abincin in ƙara mana zan ɗiba a cikin kuɗinsa in cika ta mana shafenen mu ina yin haka saboda yara su samu su ɓoshi sara abu su biyana ya guru laka ma ya guru laki ma a kasni wastarini sai abu su biyanin mijin nata yana cewa to ni da duk abin da ke ɗauka in kin ɗauka kun yi amfani da shi shi kenan ba ruwana ma'ana dai in ta riba ya yafe in ko ba ta riba ba zai bata ba haka yake shi wala ya zinina Allah ya ce musu dokar ku yi zina ƙalar rasul sallallahu alaihi wasallam wala ya zinina to shi ne annabi ya ce mata don ta ɗiba ta shika ta musu sun ci abinci ai dole ne ya ciyar da ƴaƴansa saboda haka don ta ɗauka saboda haka mace in ta tabbata mijinta yana da shi kuma ya iya ba su abin da za su je ishe su to ta ɗiba a cikin nasan ta shika ta musu su shi dama ciyar da su ai dole ne a kansa dole ya ciyar da matarsa dole ya ciyar da ƴaƴansa wala yazina kasu zina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala yazina qala hindun hindu tace awa taznil hurratu tace ha ya mace ya ba baiwa ba ya za ya ce ta yi zina ana kuntu a zunnu annan zina la ya kawai illa min al'ima'i ta shi ni ya yi a zato na ma sai dai bayi ne bayi ne suke zina ba wai yaya ba qala umar sai na umar yace wallahi law kana qulubu nisa'il arabi kullan ka qalbi hindi lama wa qaz zina sai na umar yake cewa wallahi da dai matan matan larabawa gaba ɗaya zuciyarsu irin zuciyar hindu ce da wallahi ba za a yi zina ba ma a cikin a duniya to shine wala yaqtulna auladahunna kuma su yadda ba za su kashe ƴaƴansu ba qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace musu wala yaqtulna auladahunna kar su kashe ƴaƴansu qala tace rabbainahum singaran faqatal fanaqtuluhum kibaran faqatal na'am rabbainahum singaran faqataltuhum kibaran anta wa hum قال هذه قال هذه هند هند ce ta tambaya yace ya rasulullahi ya za a yi mu muraya su tun suna yara ba ma sun abin da ya taba yaro in yaro baya bacci ma uwa bata bacci da haka ake kwana sannan yaro ya girma mu kace shi ai ba za mu iya ba to ita ma kaga zuciya ta dai kawai zuciya ce mai kyau eh kuma suna yi tana ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ta faɗi wannan sai ya gane zuciyarta zuciya ce mai kyau alima anna hazihi alqa'ilata hindun ya tabbata wannan wacce ta faɗi wannan magana hindu ce ƙara sai ce hazihi hindu bintu urbata wannan hindu ce kojar urbatu wa kana mimman istasna rasul sallallahu alaihi mimman istasna rasul sallallahu alaihi wasallam annahu la yasmahu laha abadan la budda an yaqtulaha saboda kisan hamza da tayi a can baya annabi da ya yi alkawari ma ya ce ita ko inda aka kawo ta to ba zai mata ba zai yafe mata ba za a kashe ta ne faqala sai ta ce ana hindu ya rasulullahi ni ne hindu sai annabi sai ta karanta wa annabi ta ce afallahu amma salama ai Allah ya ce ya yafe abin da ya wuce shikenan annabi ma ya yafe sallallahu alaihi wasallam eh ba dai kashe dan ba wala ya tina bi buhutanin kasu aikata ƙarya yaftarina hudda za su kirkire shi baina aidihinna ko a gaban su wa arjulihinna ko ko a zakanin su la ya tina bi waladin kasu zo da yaro wa yansibnahu ila zawji wal waladu min ghairi zawji kada mace ta je ta dauko ciki a wani waje tana da miji sai ta je ta take take fasikanci da wani har ta samu ciki in ta zo in ta haife shi sai ta ce ai dan mijin ne miji ya tare nan dan ba na da ba nasa ba Allah ya hana wannan qalan nan ma hindu sai ta ce wallahi inna muhammadan hadha yad'u ila makarimil akhlaqi ta ce kai muhammadu nan wallahi duk halaye na gari yake koya mana ai wannan ai duk wanda ya san halinsa bai kamata ma a ce har ya zo bai musulunta ba sai yanzu wala ya suna ka fi ma'arufin ba za su saba maka ba a cikin ayyukan da kake faɗa na alheri qala sai ta ce ma ataina huna illa wa niyyatuna alla nasiyaka fi ma'rufin abadan ta ce ya rasulullahi ita ita- ita hindu ta ce ya rasulullahi dukkan mu da muka zo nan din nan ba mu zo da niyyar mu taba saba maka ba har abada ai mun riga mun miƙa wuya wallahi la tadu ila alkhairi mun san kana kira zuwa ga alheri ne wa ila makarimil akhlaqi kuma kana kira mutane zuwa ga halaye nagari fa bayihunna Allah shi inda suka karbi wayannan sharuda kai musu mubaya ya rasulullahi fa baya hunna rasul sallallahu alaihi wasallama qaulan manzo Allah ya karbi mubaya su a- a a fade ba wai bai yi musafa da su ba kamar yadda muka fada walam yusafi wa ilatan minhunna bai gaisa da ko ɗaya daga cikin su ba bal safa hunna umaru wasu umaru ya gaisa da su wasu amfir lahunna allaha ka neman musu gafara wajen Allah inna allaha ubangiji ragafurun mai yawan gafara ne ga bayin sarhimun mai tau- mai jinƙayi ne Muma- mamasatul ajnabiyyati muharramatun fi masami malikin masar malikiya ah, tare haduwa mana ko da jiki da jiki mutum ya haɗu da wata mace haramun ne masabu malikin saddu za- zara'i masar imam maliki ita tana da katanga shine saddu zari'ati ne ai katanga in ace abu kaza haramun ne nan bayan masallaci da wannan katanga ta masallaci ta tsare ka daga haramun din ma'ana kar ka tsallaka ka je inda yake ma balle ka yi shi in aka ce maka abu kaza haramun sai sai sai ka ja layi tsakaninka da shi da nisa ai ka huta baka je ma inda yake ba balle ka yi shi in lam yakun fi hadha shay'un farubama yajurru ila shay'in Ah, idan idan bai zama saddu za- zari'ati ba im- ah, idan abu ya kasance in ma ba wani abu a ciki to amma zai iya jawo zuwa ga wani abu shi yasa sai kawai sai imam maliki ya hana kawai gaba daya wa amma mazahibul ukharu amma wasu masabobi fa yujawizuna al masasa fawqa ha'ilin suna halatta mutum zai iya ah, musafa da mashi amma tsaka- ya zama tsakanin akwai akwai akwai tufa ko wani abu wa abu hanifa ta yi jawizar musafata mara afiya shay'an abu hanifa a masabarsa shi ce ya halatta za a iya gaisawa da mace idan za a ba su ta musulunci bai ga laifin a wannan ba shi a masabarsa wa ma amar bihir bar wayar ta misla hu wajhu shar'iyyun walau kharij al mazhabi amma duk abin da aka san zai jawo fitina tunan kuma dama shari'a za ta nema masa mafita eh akwai wasu abubuwa wanda Allah ya bari kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi Allah ya bar wasu abubuwa wata raka ashiya a rahmatar lakum min gairin nisyanin faraka wasu an Allah ya bar wasu abubuwa to amma idan aka ga akwai illa to za a yi amfani da wannan illar saboda ka illa ta faru ko a wajen masaba ba a duba masaba a lokacin idan abu ya fa- ya faru aka ga wannan abin zai jawo matsala to sai a kauta a bar maganar masaba masaba ai masabobi gaba ɗayan su bayan annabi suka zo duka masu masabobin nan babu sahabin annabi a ciki Ba- banda abu halifa ma babu tabi'i duka su tabi'u tabi'ina ne ma'ana zamanin sahabbai ya wuce zamanin tabi'una ya wuce sannan suka zo abu hanifa ne shi kadai ya samu ya sadu da sahabbai wasu sun ce abu hanifa ya ga sahabbai kamar mutum arba'in a cikin su to shine ah, man gadara Allah ya safi ayi nabiyatan fa haza aslamu wanda ya san ba zai iya zama bai gaisa da wata ba to shine yafi kubuta wa man yabtuliya biha fala yaf'aluha mukhalafatan wanda kuma ah, i- i- irin wannan din ya- ya faru zai gaisa da ita to kar ya aikata shi saboda sabawa shari'a bal yaf'aluha ibtida'an bi abi hanifata allazi yujawizuha sai dai yace zai koyi da abu hanifa wanda ya halatta nan ma ai an ji sharadin misali musulunci za ta karba ko wani abu haka to shine fa man qallada aliman laqi Allah saliman duk wanda ya koyi da malami zai gamu da Allah kuma lafiya wasafiru lahunna Allah ka neman musu gafara wajen Allah in ji Allah ya manzo Allah sallama ya neman wa mata gafara shi ya nema wa dukkan al'ummar sama inna allaha ubangiji gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jinƙayi ne Allah ya yi mana gafara ya yi mana rahama na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا يا كم مؤمني لا تتولوا قوما كركو يدكو جبنشكم أيد لمرنكو وجم متاني كافري غضب الله عليهم وان الله يفشي دسو أقول وان الله يفشي دسو سنة يهوداوا humul yahudu sune yahudawa shi ba yahude Allah ya riga da mutane ne masu daraja sai suka zo suka yi ta saba wa Allah suka yi ta saba wa Allah har Allah ya tsine musu kuma ya la'ance shi- ya la'ance su fa ba'u bin ghadabin ala ghadabin suka dawo da fishi to daga nan to duk wanda ya ji bin shi yahudawa ya ce yana yi da su su yake so to fa zai rabu da Allah gad ya iso min al-akhirati wajen nan sun riga sun ɗebe kauna daga lahira ba ruwansu da da lahira sun san ba su da rabo a lahira saboda tsinuwar da Allah ya yi musu su yahudawa min sawabiha ba ruwansu da ladan lahira sun ɗebe kauna daga samun lada a lahira kama ya isal kuffaru kama yadda kafirai suka ɗebe kauna alka'inuna min as- min ashabil quburi yadda suke suka ɗebe kauna daga duk wanda aka sashi a kabari kafiri gani yake shikenan ya gama ba sai ba zai tashi ba ma al-maqburi na wanda sasu a ci- wanda aka sasu a kabari kafirai gani suke shikenan an gama shi kafiri bai yadda akwai lahiran ba da ya yadda akwai lahira da ya neme ta amma tunda bai yadda ba ai ba zai ma nemi abin da bai sani ba na'am to lokaci Alhamdulillah, Masha Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na yi sallar azahar.
na'am Ban san akwai najasa a tufata ba har sai washe gari aka sanar da ni cewa akwai najasa a wannan tufa. To shin ya shehu ya matsayin wannan salloli da na yi a baya?
ba komai salloli suna nan Na, Eh, idan mutum bai sani ba na, ya yi sallah da tufa manajastiya na, to bayan dama dawo da sallar wanda suka sha dawo da ita ma cikin lokaci ne in lokacin da bai wuce ba Mm.
za a dawo da ita na.
to kuma mai ahlari ya ce wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatu duk da dawo in aka ce maka dawo da sallah amma cikin lokacin ta mustahabbi na dawowar ba dole bane saboda haka tunda dai bai sani ba har yayi sallolin nan gaba daya to kawai da ya ankara ya wanke tufarsa kare sake sallah da ita to bayan ya gane ne in ya sake sallah da ita nan kan babu sallah amma lokacin da bai sani ba ya yi sallah da ita shikenan yana daga cikin waɗanda ake cewa an yafe an yafe din nan Eh.
Na'am. Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu na na sha azumi guda ɗaya zan iya ciyarwa a madadin wannan azumi ko kuma a biyansa zai yi na'am in mutum ya sha azumi biyansa zai yi na'am ba ciyarwa zai yi ba na'am eh in mutum ya sha azumi wani abu ya same shi ya sha azumi na'am to shi in dai ba da gangan ya sha shi ba mm, yawa ma'ana dai w- wani abu ne ya sami ko rashin lafiya Mm.
ta same shi ko kuma tafiya Mm.
tun tafiya ta yadda mutum ya ajiye azumi mm, sai ya sha azumi Mm.
to bayan sallah sai ya biya wannan azumi mm, to amma inda gangan ya sha azumi to nan ne to nan ne kuma akwai kafara mm.
zai biya azumin kuma dole zai shiyar da mi- miskinai 60 ko kuma ya azumin azumi kwana 60 Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba wacce tana da alaka da ta baya din. Mai tambayar yana cewa ya shehu mutum nawa ne aka yarjewa su ciyar idan larurar az- azi azumi ta same su sannan kuma mutum nawa ne aka ɗaukewa azumi da ma ciyarwan baki ɗaya.
eh wanda a waɗanda aka ce za su shiyar da yake akwai saɓani na malamai Na'am.
a ciki Mm.
eh waɗanda dai aka waɗanda malaman suka ce idan suka sha azumi za su shiyar Mm.
akwai mace mai shayarwa akwai mace mai shiki yawa sannan akwai mara lafiya wanda ba- bai san lokacin da zai warke ba Mm.
an riga likitoci sun riga sun gaya masa kar yi azumi Mm.
in yi azumi zai jawo masa matsala ko kuma zai iya rasa ransa ma Mm.
to shi zai zai ajiye azumi shi ma zai iya ciyarwa Mm.
amma duk ciyarwan gaba ɗayanta Mm.
tana da sabani Mm.
eh, akwai waɗanda suka ce ita ma mai mai cikin da mai shayarwa akwai wanda suka ce za za ta ciyar akwai wanda suka ce kuma ba sai- ba za ta ciyar ba a tsoho wanda tsufa ne ya hana shi azumi to nan ma dai an samu sabani ko sun ce in ya sha azumi zai ciyar wasu ko suka ce a shi ai azumin sa yanzu an riga an dauke masa tunda ba shi da yanzu shi ai tsufa kullun ƙar- karuwa yake yi shi ba shi da magani to saboda tunda tsufa ce har ta hana shi azumi shikenan shi kawai in dai aka duk lokacin da azumi mutane ya isa shi ma nasa ya isa kawai eh amma akwai sab dukan su suna da sabani ne Mm.
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu me hukuncin sa kwalli da rana a watan Ramadan eh to sa kwalli da rana wata ramadan in dai mutum ya sa kwallin sai ya ji shi duk abin da ka sa a a- a- a- a irin a baki ko a hanci ko a ido zai iya zuwa magogoro in dai ya ji wannan kwallin a magogoronsa ta azumin sa ya karye to kaga in dai ba rashin lafiya ba ne kuma ya sa shi ya sa wannan kwallin har kwalli ya gangara zuwa ga magogoronsa kaga ya karya azuminsa kaga kuma ya karya azumin da ganga kaga akwai biya akwai kafara kenan to shi yasa kiyayewan yafi na'am sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu ina da makwabci yana cutar da ni da dabbobinsa na yi na yi ya gyara amma ya ƙi sai na kama su dabbobin na kai aka musu kima sai na zo na yanka su na cinye tare da iyalai na
shi ba ya zalunci sai sai sai na yi masa sadaka da kuɗin to ya shehu ya matsayina a ba she ba ba haka aka ce ba ba she maka ka dauki dukiyar wani ka je ka yawa ba haka bane ba a she masa ya dauki dukiyar wani ya je ya halaka ta ba na'am dukiyar wani ba tasa ba ce na'am da da shi da waɗanda suka taimake shi suka yi wannan hukuncin ba hukuncin musulunci suka yi ba in suna uh, dabbobin suna bata masa ya je ya ya hada shi da hukuma na'am su suka san yadda za su yi da shi za su iya sa shi ya biya haƙƙin abin da yake bata masa Ah, kuma a mayar masa da dabbobinsa amma ba zai yiwu don kawai dabbobin mutum sun bata maka ka ɗauki dabbobin wa ya gaya maka babu wannan hukunci a shari'a na'am Eh, ba ba zai yi ba haramun ne ba zai yi ba Mm.
saboda haka abin da ya ce haramun ne ya mayar wa mai dabbobi dabbobinsa na'am Eh, shine ya- yanzu yana binsa kudin dabbobinsa dole ya biya shi Na'am, a ƙarshe akwai masu buƙatar azoyi kamar haka. Akwai wanda ya aiko yace yana fama da ciwon agalawa. Akwai wanda kuma ya aiko yace yana fama da ciwon kafa yana buƙatar a taya shi da addu'a. Akwai wanda ya aiko yace mahaifinsa bai da lafiya yana so a yi masa addu'a. Akwai waɗanda kuma suka aiko suna so a taimaka musu da addu'a. Allah ya ba su wadata, kariya, lafiya, ilimi da sauransu.
amin Allah ya biya duka bukatun Amin.
duk bukatun masu bukata Allah ya biya musu ya biya Amin.
mana gaba daya Amin.
Allah ya- ya biya dukkan bukatunmu Amin.
eh, saboda albarkar wannan wata Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya ba mu kwanciyar hankali Amin.
a kasar mu da kasashen musulmai gaba daya Amin.
duk inda musulmai suke Allah ya bada zaman lafiya Amin.
Allah ya bada kwanciyar hankali Amin.
Allah ya sa arziki Amin.
Allah ya sa wadata Amin.
Allah ya sa walwala Amin.
duk inda musulmi yake Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Amin.
Allah ya sa mu a cikin wanda yake yanta a cikin wannan wata Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata Amin.
Allah ya sa mu a cikin waɗanda suke ribatuwa da abinda Allah yake bayarwa wannan wata Amin.
Allah ya karbi ibadunmu Amin.
na za- wanda muke yi da wanda muka yi da wanda muke yi Amin.
na, na azumi da na salloli da na ibadu duka dai Amin.
Allah ya karbe su Amin.
Allah ya shirye mu Amin.
Allah ya shiryar mana Amin.
Allah ya shirye dukkan musulmi Amin.
Allah ya shirye dukkan dan musulmi Allah ya shirye shi Amin.
Allah ya sa mu a cikin shiriya Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا نصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين